والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yin talata ashirin da hudu ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara watan turawa kuma muna goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun sake haduwa dai a cikin wannan masallaci na kofar arewa don karatu a littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari a wancan satin mun kwana ne a babukukan da suke da alaka da tarbiyyar maraya da kuma tarairayar maraya da kuma yadda ya kamata a zauna da shi muka shiga kuma magana kan matar da mijinta zai rasu ta yi haƙuri don ɗawainiya da 'ya'yanta marayu muka zo kan har hadisi na ɗari da arba'in da biyu wacce na aisha take umarni da cewa ita tana dukan maraya har ya zama to ya faɗi za ka an ci abin da za ka waɗanka shi za ka wa maraya matsawar da sunan tarbiyya ne ba da cutarwa yau za mu tashi a babin da yake cewa fablu man mata lahu walad falalar wanda yaran shi suka rasu a rambar hadisi na ɗari da arba'in da uku imam bukhari yake cewa haddathana isma'ilu qala haddathani malik an ibn shihab an ibn al-musayyib an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة الخصم وانا حديث ابن المسيب شوغبان تابعي yake riwaya daga wajen Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwalad wani cikin musulmi ƴaƴansa guda uku ba za su rasu ba la yamutu ba za su rasu ba li ahadin min almuslimina ga wani cikin musulmai thalathatun min alwaladi ƴaƴa guda uku wannan ba ce maza ba ko mata ko maza da mata in dai ƴaƴa uku sun rasu ga wani musulmi fatamassahu naru kuma wuta ta shafe ni illa ta illata al-qasmi sai dai kawai na warkar da rantsuwa ko na kubutar da rantsuwa ma'ana kamar hadisin yana gaya mana duk wanda ƴaƴansa uku suka rasu to wuta ba za ta taba shi ba sai dai daidai kan kawarin da Allah madaukakin sarki alkawarin da Allah ya kuma shine yayi alkawari cewa ba wani cikin ku ya fita cikin wuta wa ibnukum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wani cikin ku illa wariduha fa sai ya bi cikin ta sai ya tsallake wutar jahannama dan ba a shiga aljanna sai an fita wuta ita ce hanyar ita illa wariduha ita kana ala rabbi wannan alkawari ne ga ubangijinka hatman maqdiya kuma tabbas ne alkawari ne an zartar da shi haka shi ne abin da zai faru to in kaga mutum wuta ta shafe shi daidai lokacin da zai tsallake sarafi ne ina alakarsa da wuta amma duk wanda yara guda uku za su rasu yayi hakuri hadisi na gaba zai ga mana irin yaran da ake so su rasu ba ko yaro bane in ya rasu kuma hadisi na gaba zai ga mana insha Allah wani yara ne amma in yaran ka uku sun rasu kai hakuri akan wannan rasuwar to kai da wutar jahannama kawai sai da ta wanka da rantsuwa insha Allah amma in Allah ya kana cikin gidan aljanna yace haddathana Umar bin Hafs Umar haddathana Umar bin Hafs bin Ghayyas قال حدثنا أبي عن طلق ابن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي أبو هريرة يقول وتمات أتت النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل تازو وجم من زن الله سرى لهم تثبت أجريش دون تنكر من يارو ديارو أهننتا فقالت تبقي في دشي ادعو له إمي الدعاء وتترك نصابة حيواني ماذا تتي إمشي الدعاء تتي فقد دفنت ثلاثة تتي والله نابن قدعوك na aihu ya mutu na binne ya aihu na mu ya mutu an binne ya aihu ya mutu ya binne wannan abun addu'a ya rayu ya albarka shi ne hikimar kafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam roƙa mun Allah tace wallahi na binne guda uku fa qala sai manzon Allah ya ce mata ihtawarti bi hibarin shadidin min an-nar yace wallahi kin yi garkuwa da garkuwa bai karfi tsakanin ki da wutar jahannama wani yaran guda uku da suka rasu to garkuwa ne gare ki ga fadawa wutar jahannama shi yasa kafin ya masa addu'a din sai masa albihir wannan da kika binne a baya ba fa asara kika yi ba wani kan da garki ne wata garkuwa ta tsakanin ki da wutar jahannama ihi da barfi bi ibari shadidin minan nar shi wani hadisin zamu ga a cikin marwatan sa akwai mutum da ake kiran su hafs lokacin da yake cewa sanana Umar ibn Hafs ibn Riyas qala haddathana Abi to hi Hafs ibn Riyas din abun sa ake riwaya din wanda suka ce yana daga cikin dattawan da ba sa wasa da hadisi lokacin da ya karantar da hadisin ya ce wallahi sama da shekara 60 ya dauki karatun hadisi din da sai yana dan shekara goma ya ji karatun kuma ya bani muhimmanci ya rike dai lokacin da yake karantar da hadisi yana dan shekara 70 da wani abu duniya yake karantar da hadisi kuma da kai yake karanto hadisi din sai ya nuna maka yadda ya rike hadisin da kuma yadda ya bashi muhimmanci bai ja kurce mashi ba wata kalila za ka kwankwaso ne ka ji hadisin kwana shida har ya tafi ko ko hadisin sati biyu ka sadda ya tafi wannan hadisin shekararsa sittin da shi yana rike a cikin kwakwalwar shi Allah ba mu yi gon kiyayewa na gaba ya ce haddathana ayyash قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم تسخي به أنفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة إيه خارج العبد في سوى مات ابن لي دانا يا رسول فوجدت عليه sai na ji ciwo a kan shi wajdan shadidan ciwo mai tsanani wannan kuma al'ada ta dan adam in an mai rasuwa yana jin zafin wannan rasuwa a ran shi yace to ɗansa ya rasu ya ji ciwon wannan rasuwa a kan a ran shi wajadtu alaihi wajdan shadidan fa qultu ya aba huraira sai nace aba huraira ma sami'ta min annabi sallallahu alaihi wa sallama shay'an tusafi bihi anfusana am mutana me ka ji daga manzon Allah kira da amince tabbata a gare ki to sakhi bihi anfusana ai to sayyibu bihi anfusana da zaka dada daren mu da shi me ka ji na hadisin manzon Allah na bushara akan mutuwa wanda zuciyar mu za ta yi sanyi akan wannan mutuwa din ina to sakhi bihi anfusana am mautana wanda zuciyar mu za ta yi sanyi da shi قال سيدي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول na ji daga bakin annabi sai da mutum tabbata a garin yana cewa sigarukum kananan ƴaƴayenku da suke rasuwa da amisul janna sune da amis na gidan aljanna menene da amis suka ta ai sigaru ahliha sune ƴan kananan yara da za a samu a gidan aljanna wata kildade da fadin Allah madaukakin sarki kira ya tsofu alaihim wuldanun mukhalladuna amma dai a larabci suka ce shi da amin sun ai jam'i ne na da amus shine duk wani dan karamin da a guri to ana kiran shi da amus haka a gidan aljanna akwai kananan yara da ba za a fidda su ba babu inda za su je suna ciki wannan suna ake kiran su da amin sannan kuma suka ce akwai wata dabba a cikin ruwa ita duk inda take bata barin ruwa in ruwa ma ya yi karanci ya kare to tana nutsa kanta cikin taɓo ba inda take zuwa ba ta barin wannan ruwa ɗin ita ta ake kiranta da amus to a yaika marki na ya ce yadda wannan kifin ko wannan halittar ta ruwa ba ta barin ruwa to ƴaƴan yaran ku kuma da kuka haifa ƙanana suka rasu ba ku barin gidan aljanna ko da yaushe suna nan a cikin gidan aljanna ligarikum da amisul janna to idan ƴaƴan ku ƙanana suna gidan aljanna kuma za su zama to garkuwa kamar abin albishiri ne a ce kenan dan mutum yaro yana dan karamin yaro wata kala aya to ake nan Allah sallallahu alaihi ko dai wanda ya suka da sadin to Allah su zama ta zama ta maka garkuwa din ko wanda suke raye a yado Allah ya sa muku albarka Allah ya sa ya zama to rayuwar mai albarka ce ga su da ko musulmi baki daya da amfani musulunci musulunci ya amfani da su sigarukum da amisul janna na'am yace haddathana ayyash قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث عن محمد بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد wanda duk ƴaƴansa guda uku suka rasu fahtasabahum yayi hakurin rasuwar da su a wajen Allah ya nemi ladan hakuri da ihtisab kai aiki kuma ka nemi ladan to duk wanda ƴaƴansa suka rasu kanana ya kuma nemi ladan wannan rasuwar a gurin Allah madaukakin sarki da kala aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai shiga aljanna inda yaransa guda uku sun rasu yasa daga cikin ta'aziyar musulunci da ake wa mutum ana gaya maka inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib yana daga cikin ta'aziyar da ake a musulunci lalle abin da Allah ya bada nashi ne abin da ya karba ma nashi ne kuma komai a gurinsa yana da lokaci iyakantacce sai a ce mutum to kai hakuri walta hatasib kuma ka nemi ladan hakurin ka wajen Allah madaukake ka to duk wanda aka masa yana rasuwar sai ya ga wa shi haka Allah ya ba mu ajiya ya karba Allah ka saba su ce to ne Allah ka sa su ce ce mu Allah ka samu samu to da taska ne a gare mu in kai wannan insha Allah za ka samu ladan ka a gidan aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo dan karamin yaro ya rasu in ya zo zai masa ga sallar gawa ba masa addu'a irin ta manya eh wannan Allah bawanka ne dan baiwarka ku Allah ka ji kansa Allah ka masa gafara ba a mishi haka sai dai manzo Allah ya ce Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi Allah ka mai da shi irin dan gaba gaba din nan masu nema wa mutane masauki kafin su dawo suna ke kiran su farat wa dhukhran Allah ka mai da shi taska ajiya ce ga mahaifin shi haka ake wa yaro dan karami idan ya rasu ga sallar gawa ba a masa addu'a irin ta manya Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka gafarta masa Allah ka ba mu cikin ta dufa irin waɗannan addu'a ake kawai Allah ka sa shi wannan yaron ya zama to taska ce ga iyaye shi Allah ka sa dan kama guri ne kafin iyayen su zo zai kama guri zai jika zai shirya mutu kafin iyayen su zo su shiga abin da ake da bukata ne kai hakuri da kalar janna قلنا يا رسول الله فجابر بن عبد الله da suka manzo Allah ya ce guda uku watakil sun auna sun gaba kowa yake da guda uku ba sai suka ce wasnani da guda biyu kala sai ce wasnani har guda biyu wanda du biyu za su rasu ya yi hakuri ya nemi ladan hakurin shi ma yana da gidan aljanna qultu li jabir mai riwaya daga wajen jabir shi ne waye muhammad ibn labid sai yake ce da jabir din wallahi ara yace na rantsa da Allah ina ganin law qultum wahid la qala yace ina ganin fa wallahi da kun ce da manzon Allah har da guda daya da ya ce har guda daya din ma to amma dai ba ku tambaya ba shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba wata in gaza da sun tambaya da garaba sa ta ƙara iyowa kasa kasa da haka da mai uku da mai biyu ne suna da garanti daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya rasu sun yi hakuri to waɗannan ‘ya'yan insha Allah za su shiga aljanna a dalilin wannan hakurin da suka yi. Kala sai Jabir ya ce wa ana azurruhu wallahi ya ce ni ma wallahi ina tsammanin da mun tambayi manzon Allah da manzon Allah ya ce har da guda ne. Idan shi da ba su tambaya ba, zato da tsammani ba zai zama hukunci ba ko da sun tambaya da tabbas za zama hukunci garantin abin da za mu samu shi ne do da ƴaƴansa akalla guda biyu suka rasu ko guda uku ko wanda suke sama da haka akwai wanda za ga Allah ya jarrabe ya haihu ya rasu ya haihu ya rasu wani sai ya yi goma kafin a bar mashi ɗaya wani ya yi bakwai wani ya takwas wani sai ya kamar ya ce ke ji tunanin an tsane shi in ba Allah ya taimaki wani ba zai ga yana yawo wajen malaman tsubu wajen boka ya tsaida masa haihuwar in ta zo wannan kuma abu ne a hannun Allah ba a isa a tsaida ba sai idan Allah ya tsaida ne to da zai yi hakuri ya dogara ya gane wannan wata baiwa ce Allah ya bashi da garantin gidan aljanna gare shi wata kin sallah lalame ce azumi da kake lalame ne ko addu'a kake Allah ya sa ka tabbata kan wannan addinin ka samu to amma idan da za su rasu din kai hakuri garanti ne kuma in Allah da kana da gidan aljanna sai zama to kana da kofofi da yawa na aljanna kana da kofar sallah kana da kofar azumi kana da kofar da akwai da suwa kana da kofar sadaka kana da kofar kaza sai zama to karin kofofin ka na shiga aljanna sun karu Allah sa mu kiyaye حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت قد بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل فقالت kusan hadisi na gaba ne da ya gabata yace wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce ud'ullah la roƙa wa wannan yaron nawa Allah madaukakin sarki mai albarka faqad da fantu salasa yace wallahi na rubu ne a har guda uku sun rasu faqala sai ce mata ihta barki bi hibari shadidin minan nar yake kin yi garkuwa da garkuwa mai karfi tsakaninki da wutar jahannama kenan raso ƴaƴanka garkuwa suke ma daga fadawa wutar jahannama Allah kare mu da fadawa حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan kuma abu da kisa wata mata ce ta zo wajen manzon Allah kira da mutum tabbata a gare shi فقالت سيدنا يا رسول الله يا من الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك suka ce ba mu da dama a kanka a wurin zamanka la naqdiru alayka fi majlis majlisika ba mu da iko a kanka wurin zamanka dan manzo Allah da fito ana zauna sahabbai ne suke kewaye shi kuma kusan gurin kowa an sani dama da shi Abubakar ke zama hagun sa Umar ne gaban sa Umar da Usmanu haka gurin zaman su yake sannan kuma kowa sai ya kama gurin shi amma zaman da ake haka ake zama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kenan to tun da maza suna zuwa haka za a kewaye su duk inda manzon Allah haka yake zuwa haka yake ake zama kuma shi ba a ware masa wuri na musamman kawai inda ya zo inda ya samu a nan yake zama sai dai inda ya zauna kuma kowa sai ya juyo nan ce kuma fuskar inda zai zauna banda waɗannan da suke da guri da aka sani kamar nan musamman a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan ana irin wannan zaman mata idan sun zo sun zauna me za su fa'idantu maza sun rinjaye su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take ce da shi to mun ba mu da iko a kanka wajen zamanka fawaidina yawman na atika fihi ka ware mana rana mana ka sanya mana rana na atika fihi muke zuwa maka wannan ranar sai ya zamanto ta muke ta musamman muke daukan karatu a cikinka muke karuwa a cikin addini faƙala sai ce mawaidu kunna baitu fulani ya ce alƙawarinku ko ranarku baitu fulani gidan wane nan ne gurin haduwarku haka yazo a cikin wannan riwaya ta bukhari mawaidu kunna baitu fulani a wata riwaya kuma kamar ta imamu ahmad a cikin musnad yake ga Oh. mau'idu kunna baitu fulana wurin zaman ku ko ladar ku baitu fulanati gidan wanci a wannan riwayar gidan namiji ne aka yi musu alkawarin su je a ɗaya riwayar kuma gidan mace ce kuma duk ɗaya ne ko har a hausance ana iya yi ka iya gina gida shekara goma kana jiran matar da za ka aura anguwar ana cewa gidanka ne gidanka ne gidanka ne ko da zarar ka auro amarya kwana biyu kai koma gidan amarya ana gidan amarya gidan amarya da amartin ya tsira da alga ake faɗar gidanta na asali gidan wanta gidan wanta gidan wanta da har a gurin laraba kuma suna da wannan a ta kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gidan da aka ware a matan ku haka ake kiran su gida ɗaya ne amma kowace kamar tana da compartment ɗinta an ware mata iyaka nasa sai a ce to ana bangaren Aisha ko ana bangaren Zainab ko ana bangaren wanda su suke da mallakar waɗannan gurare din kuma kusan har ba rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da mallakar shi yace to mu idukun ku ranar da na ware muku ko iyaka adadin da muka aje shire gidan wanda ko gidan wani faja'ahunna lidhalika alwa'da wadi sai manzo Allah ya je musu lidhalika alwa'di a wannan alkawarin da aka aje ko a wannan ranar da aka aje rana kaza sun je kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa kana fi ma haddathahunna ya zo cikin abin da manzon Allah ya ba su labari a wannan ranar karatu aka yi da yawa ya musu wa'azi ya tunatar da su ya yi musu kaza ya yi jawabi to cikin abin da ya zo a karatun ranar farko sai ce ma min kunna ra'atun ba wata mace cikin ku ya mutu da asalatun min alwaladi da ƴaƴanta uku za su rasu fatah tasibahum sai hakuri a kansu illa dakhalat aljanna fa sai ta shiga gidan aljanna wannan da cikin karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa mata mata su kuma su ne suka fi karancin hakuri lokacin rasuwa in ɗan ta yanzu yanzu nan zaka ji tana hajijiya yanzu zaka ji tana kiran banuwa da lalacewa yanzu zaka ji tana kiran yiga a uku to sai manzo Allah ya musu karatu na musamman akan matan akan ƴaƴan inda za ku yi hakuri ku nemi Allah madaukakin sarki ya kalli al'amarin ku to duk wacce ta yi wannan illa da halatu da janna ba sai za shiga gidan aljanna to idan aka wa maza uku haka aka wa mata uku ko fa qalat imra'atun sai wata mata ta ce wasnani har guda biyu ma qala awisnani sai manzo Allah ya ce ko biyu Daka mai uku ta shiga, mai biyu ta shiga. Kana su hailun an gama da hadisi. Mai uku in ta hakuri tana da gidan aljanna. Mai biyu ma in ta hakuri tana da gidan aljanna. To sai ake so a sake ba ka wani abu irin abin da muka wuce a baya shine matsayin waɗansu mutane cikin hadisi. Sai aka ce kana su hail akwai su hail ya kasance. Sai lokacin da babu lokacin da haddasa na Aliyu, haddasa na Sufiyanu, sai ta haddasana suhailu ibnu abi talib to shi wannan suhailu sai ta kana suhailu ya tashaddadu fil hadisi wa ya hafa shi wannan suhailu yana tsanantawa akan al'amarin hadisi in ya zo daukan hadisi baya so ya ga an yi da wasa to yana tsanantawa wajen daukan hadisi wa ya hafazu kuma shi duk abin da ya dauka na hadisi har da cewa yake cikin kwakwalwar shi ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده yace kuma ba wani wanda yake da iko ya rubutu a gurin shi in yana karatun hadisi a madadin sun fahimta kowa ya bude kwakwalwar shi yana faɗa kuna turawa idan ba za ka iya haddace to banda kai a gurin ba za ka yi karatu kuma idan ka zo gobe tambaya ina hadisin jiya babu to dahi banda kai za a yi wannan karatu to malaman hadisi da yawa suna da irin waɗannan takazan sassan ba sa so su yi karatu ya zama to karatun ya zira da a iska muna karatu a gidan dakta ya muka bi sai wani malami a cikin malaman Imam Bukhari shi daga cikin ka'idarsa shi ne idan za a zo makaranta wani kare gare ne mai faɗa to duk da za a yi karatu karkaran za a saka sai an yi bala'i da shi ake shiga gidan su sunna in kuka biyo tana burr ya bin su dai ku a nan ana kuka ya wannan da gudu a zagaya wannan abu da an gaji cikin masu nazi masu mawazu za su lallabo ya su shigo gida sai karen ya gaji tukuna za a shigo to ya san duk wanda aka yi wannan tumurtin da shi aka ja ya bigo to da gaske ke karatu ya zo eh da gaske ke karatu ya zo eh haka za a yi karatu kuma yana yana fa yana duka har sun gane ba a zama a kusa da shi in zai ba da misali ka ta ya da ke ka aliman ne da karfi aka ja da ke ka to ɗalibai sun gane haka in kamar kake dan da baya da baya saboda karka sha duka an ce ran da karen yau su sai da kuka da idanun sa malami kare a gidan malami na kuka to wallahi matan ladhi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar yace wanda yake umarni da kyakkyawan aiki yake hana mummunan aiki Allah ya dauki ajalin shi Allah ya kare rayuwar shi saboda shi baya so a zo a ce cika majalisi aka yi ba karatu aka zo ba so yake in ka shigo ya tabbatar karatun ka zo yi kuma karatun ya dame ka da haka to duk wanda zai yadda su yi murtu da kare wata kan abin da tsayin atije ko kar atije ya shigo makaranta ya yi karatu ba zai taba wannan karatun ya tsala a iska ba kuma zai je yi a banza ba saboda ba a kyauta ake samun karatun ba yasa za a ga mutanen da yadda suke karatun hadisi mu ba haka muke yin shi ba eh hatta a cikin hadisin da aka faɗa na imam da fallar imam malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa lokaci ya kusa mutane za su dauki doka su dauki ta ko fatan raƙumin su sai tafiya ta sama da wata guda wala yajidu aliman ka alimul madina amma duk inda za su je ba za su ci karo da wani malami ba kamar malamin da za a yi a garin madina malamai suka ce wannan magana kamar tana tabbatuwa ne akan imam malik kuma sannan ɗaya daga cikin malamai yake faɗa an kai karatu wajen sai aka tashi yake taya karatu muke ba ku kyauta ya ce wallahi ɗayan mu tafiya yake sama da wata guda saboda hadisi kwaya ne ta idan mutum zai hau doki ko raƙumi ko ya tafi a kafa ya wata guda cir ya je ya tsugunna akwai a masa hadisi dan Allah ga min yadda zai da wani hadisin ya kubuce gaya min yadda zai yi wasa wannan hadisin a waye gari a ce ya manta in yi wanda har za tuna masa ya sake tafiya wata guda ke da aka yi sa to za ga su sun suka dauka da gaske suke kuma haddacewa suke ba sa da ayi wasa da wannan hadisi aka fi fasu take yasa lokacin ya ga mutum ko bacci yake in ka tafi shi kace hadisin da yake magana akan kaza zai dawo maka dan ya san ya fi kudin da yake a jikin sa wannan hadisi kudin goban ya fita kasuwa zai samu amma hadisin ba zai samu ba sai bayan tafiyar wata biyu ko bayan tafiyar wata uku shi yasa hadisin yake da mutunci a gurin su domin kuma yanzu wata kan ilimin ya yawaita mutum yana kwanta akan garin sai abin da ya zaba wata ilka kamo sunna tv kirkirkir sun ga malam bai burge ka bai koma afirka tv in malam bai zuwa ne ka koma manara ko in malam bai burge ka bai koma wani sai ka zaba inda za ka yi karatu sai ka zaba abin da kake so watakil kuma kana farka da kan garin kana sauka shi kenan ka manta abin da aka faɗa ka san ba ka da matsala an ka fito ka kunna MP3 za ka ji ko ka kunna rediyo za ka ji ko za ka ji wani malamin da kanka ya zaki saboda arhar ilimin watakil yasa ba a haddacewa to watakil dai su saboda wahala da suka sha yasa aka ce yana tsanantawa a kan al'amarin hadisi in ya ji kuma haddacewa yake kuma baya bari a yi rubutu dan ya san cewa da gaske haddarsa in dai so kace kai hadisi to rubuta sahibi ko kwakwalwarka gobe naka ne jibi naka ne amma idan rubutawa kai fa da an samu matsala yake da matsala ta faru to Allah ba mu iko kiyayewa kuma idan za mu koma hadisi me za mu fita cikin sa na fikihu gare mata sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware musu rana ya ware musu kuma an hada yi karatu me za mu fita na fikihu cikin sa na'am mana ji mana na nuna cewa mata na zuwa wajen karatu ban da wannan ba na'am na'am yadda za a iya na'am za a iya ware wani guri da za a rika koyar da mata asalin hujjar da ake kafa ta karatun mata wannan hadisi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ware musu kuma su ya su aka warewa kuma gurin su aka ware kuma aka zo aka yi karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ga irin karatun makarantar muna dauka da ka wata kirki da dole zai fi yan kizala ne suke fara bude karatun mata wata kiri ya da karatun mata din kenan ko tun asali a gidan manzon Allah ko a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka fara kuma ne malamin da ya fara karantar da mata kuma sun hatan ba su yadda ba cewa mazajen su ne za su yi karatu su zo su karanta da su kaɗai da Allah bayan nan a yi haƙuri bayan nan a yi haƙuri na ba su yadda ba ya ka abin da mazan su suka koyo su koyar da su kaɗai ya isa babu laifi miji in ya samu ya karantar da matar shi matar idan ta samu ta karantar da mijinta amma abin da ya fi alkhairi shine kowa ya tsosani nasa da nasa musamman a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ba sai da ba riganyi riganyi ake mata da maza a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ba ka tada sallar asuba suna tare da manzon Allah sallar magriba sallar isha'i suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallolin da mata ba su fiye zuwa ba ne sallolin azhar da sallolin la'asar saboda a buɗe ake yin su kowa na ganin kowa amma magariba isha'i asubahi a nan mata suka mu zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu dace yace haddathana arani ibn hab wa musa bin isma'il mutum biyu ne malaman bukhari a cikin wannan hadisi din qala bukhari sai su biyu sun ce حدثنا عبد الواحد وكما ذكر عن عبد الواحد كي قرأ سمعت حديث سنة زي أولي حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الانصاري قال حدثتني ام سليم قالت ام سليم تجي كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا كفنتي او ذا النبي صلى الله عليه وسلم أبريه فقال يا ام سليم تكي ام سليم ما من مسلمين با waɗansu musulmi guda biyu suwa kenan musulmi guda biyu miji da mata yamutu lahuma salasatu auladin da ƴaƴansu guda uku za su rasu saboda can mamin musulmin ake cewa ko wanda kuma mamin kunna imra'atun kakka dauka mace kaɗai za ta samu wannan falalar ko namijin kaɗai za ta samu a'a miji da matan idan suna haɗa ƴaƴansu uku suka rasu yace to babin musulmai ne ya mutu lahu ma salasatu auladin da ƴaƴansu guda uku za su rasu illa adkhalahum Allahu aljanna fa ta Allah madaukakin sarki ya shigar da su gidan aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum da falalan rahabar shi gare su su waɗannan iyaye din qultu sai ummu sulaimi ta ce wasnani ita ma sai ta tambaya har da guda biyu qala wasnani sai sai mata har da guda biyu ina ma an samu na tambaya sai har da guda ɗaya ko ina aka tambaye manzon Allah da guda biyu sai aka ana fata musu da guda biyu sai su yi shiru wani kira da cikin abin da muka wuce a baya ko wa kasratu su'ali ko abin da Allah ya haramta muku akwai yawan tambaya don suka manzon Allah daya biyu sai su hakura da haka tunda yace uku bai kara ba suka tambaya suka ce har da biyu har da biyu wata kai ta kara har da daya wata kai zuciya sai ta ga mata kamar fitina kake nema kuma ko neman wani tashin hankali da suka ce har da biyu yace har da biyu sai su yi shiru kaga da ummu sulaimin an tambaya har da biyu wata riwaya ta matan makaranta har da biyu an ce har da biyu hadisin farko na zabiyar da muka wuce har da biyu a ce ma har da guda biyu bai ɗaya ma Allah madaukakin sarki ya ba shi lada حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على القبيل لا كرنتا وقبيل ita ma wannan hanya ce ta ɗaukar hadisi kira'a shine ka adda littafin ka karanta malamin ka yana jera ma bayani a cikin shi an abi harim أن الحسن حدثه بواسط آه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر في وانا صعصعة بن معاوية ما لم يكن كثيرا تبت يا تبت في وانا تكين صحابا من الله صلى الله عليه وسلم تشي وانا صعصعة وترانا يا أحد أبا ذر متوحشا كربا ينا راجيه وتجكا حتى قواني أبو راجيه أتكيش ko salka kala sai ce malaka min alwaladi ya aba zarrin yaranka nawa ne abu zarrin abu zarrin kafin ya amsa masa sai ce kala ana uhaddithuka to in baka labari shi hadisi ne ya siyo ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake tambayar abu zarrin ƴaƴanka guda nawa ne in baka labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qultu bala sai shi ne abu zarri yake ce da shi bala قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min muslimin ya mutu lahu salasatan min salasatan min alwaladi ba wani musulmi da ƴaƴansa guda uku za su rasu lam yablughu alhinsa dukkanin su ba su kai mafarki ba ba su kai matsayin balaga ba alhinsu ita ce balaga daukan zunubi to ba a fara daukan zunubi ba a fara daukan nauyi sai lokacin da mutum ya kai lokacin shekara goma sha biyar ko gashi ya fito a marar shi ko ya yi mafalki mani ya fito masa wannan sune hanyoyi guda uku da ake balaga a cikin musulunci ko in mutum ya yi shekara sha biyar ya musulunta ya balaga in ma ya gashi ya fito a mararsa ya balaga in ya yi mafalki ya balaga a turance ne ya kai shekara nawa sha takwas ko a musulunci daga sha biyar ake balaga mata kuma daga goma sha uku take balaga da haka da yarinya ta kai shekara goma sha uku sai a yi takatsantsan sunanta balagaggiya namiji da kai shekara goma sha biyar sai a yi takatsantsan a kan da yi addini ya fara ɗaukan zunubi ya san inda duniya ta sa gaba kenan to in kana da 'ya mace tara sukan sha uku kana da namiji yara sukan goma sha uku kan goma sha biyar illa adkhalahu Allah aljanna fa sai shi wannan mahaifin Allah ya shigar da shi gidan aljanna ko wannan mahaifiyar bi hada bi fadl rahmatihi iyyahu da falalar rahmar Allah madaukakin sarki a gare su wa ma min rajulin ba wani mutum a ataka musliman da zai enta musulmi illa ja'ala Allah azza wa jalla kullu udwin minhu fikatahu li kulli udwin minhu fati Allah madaukakin sarki ya sanya cewa kowace gaba a jikin wannan bawan da ya yanta illa da Allah azza wa jalla kullu udwin minhu sai Allah ya sanya kowace gaba a jikin wannan bawan fikasahu ita ce kukutansa ko fankasar shi li kulli hudu minhu daga kowace gaba a jiki shi wanda ya yanta wannan bawa din da haka kira idan ka yanta bawa kowace gaba daidai take kai ma da yancin da haka kenan hannun bawa daidai yake da in hannun yancin hannun ka kuma daga fita wuta kanka kanka kafarka kafarku cikinka cikinka ko gwiwarka gwiwar duk wata gaba da take jikin shi to Allah sai ya yanka irin wannan gabar a cikin ka daga fada wutar jahannama kenan hadisin yana karantar da mu abubuwa guda biyu hakuri akan ƴaƴa ƙanana idan sun rasu guduri ne shiga gidan aljanna sannan in kana da hali kana da dukiya to ƴanta baiwa ko ƴanta bayi yana taimaka maka kai ma ka samu ƙarfi kanka daga wutar jahannama a yanzu da babu bayi fa ya za a yi hadisin ya tsere mara kenan eh tallafa masu bukata wannan ciyarwa ce ta yau da kullum ko marayu eh tun yi mafalalar da mu muke da ba na azumi ko me sai mu ce dinga azumi a wai kana so ka samu wannan falalar ya za a yi na zanta ba wanda ake tsare su a ce sai an kai kuɗin fansa ko eh wanda yan kamun mutane suke rike su ko a ba su kuɗi ko su kashe su to idan ka bada a wannan gurin zai iya zama yan mari da aka ɗaure su da laifin da in Allah da musulunci zai iya kauda kai a kan shi ko za a iya musu afuwa su ba idan ka taimaka kai biya belin su ka fito su za ka iya faɗawa ƙarƙashin wannan shi yasa malamai idan suka zo maganar wanda ake fidda musu zakka wa firriqab in suka bi duk waɗannan mutane uku suna sa su ko dai zaman to bawa ne wanda yake cikin bautar ko wanda za a bada fansa a fanso shi ko kuma waɗanda suke ɗaure a kurkuku matsawar laifin da suka yi ba laifi ba ne da ya kare dokar addinin musulunci wani bashi ake bin sa saboda ya kasa biyan bashin aka kai gidan kurkuku aka ɗaure to ka biya masa bashi a fuddo shi wata kadan kai sa kai ma sai ka fada cikin wannan hadisin lalime ne Allah ya samu fada cikin shi حدثنا عبد الله بن عبد حدثنا عبد الله بن عبد الاسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الانصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة wanda yaransa guda uku suka rasu lam ya bulughu al-hinsa ba su kai matsayin balaga ba ba su kai matsayin daukan laifi ba adkhalahu Allah wa iyyahum Allah zai shigar da shi da su din بفضل رحمته da falalar rahmashi aljanna zai shiga da shi gidan aljanna wani na karanta maka kenan da su yaran da suka rasu da su iyayen yaran dukkanin su Allah madaukakin sarki zai shiga da su gidan aljanna Allah shiga da mu da falalaci da rahmashi Allah ya gafarta mana Allah ya kan iyayen mu wanda suka rasu din kuma Allah madaukakin sarki ya kan su ya gafarta musu akwai yan uwa mutane guda biyu da suka nemi addu'a ɗaya muna karatu da shi Allah ya jarrabe ni da hadari an ce har ya ji ciwo ko a kafada ne to yana neman yan da Allah su sa shi cikin addu'a Allah ya kawo mai abin da sauki Allah ya yi mashi Allah ta ya zama to kafara a gare shi ɗaya yan uku matsala ce ta sun karo su kuma suna da buƙatar a sa su cikin addu'a Allah ya kalli al'amarin Allah ya dube su da rahama Allah ya ba su ikon cin jarabawa ya kuma ba su nasara kan abin da suke nema din Allah ya tabbatar musu da alkhairin wannan matsala din yan uwa kuma da suke da bukatu kowane iri ne na alkhairi muna addu'a Allah ubangiji ya amsa mana wannan bukatu din ya ba mu abin da muke nema ya kare mu da kuma dukkanin abin da muke jin tsoro na na sai kuma dan uwa ya gama karatu shi ma har ya karbi takardar shi yana neman shi ma a sa shi cikin addu'a Allah ya sanya albarka cikin karatu din ya sanya addu'a cikin wannan takarda din nashi Allah ya sa zaman to makami ne na alkhairi a gare shi da kuma dukkanin al'ummar musulmi duk wanda suke karatu ma da duk wanda suka gama Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kowa alkhairin sai sa dalili ne na shiga gidan aljanna Allah ya sa mu dace ina nufin abin na mu kwana farki sa jahannati ga wadansu matsalolin insha Allah assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi amin malam magana ta a nan shine wata hausa da mutane ke yi suna cewa bambancin arne da musulmi sallah sai kawai ya kamata a faɗakar domin ni a gani na akwai bambanci mai yawa amma mutane suna cewa sallah kawai wanda hakan bai kamata ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yace al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara bambancin da ke tsakanin mu mu musulmi da arna sallah ce duk wanda ya bar sallah ya kafirta shine manzo Allah ne ya faɗa ko Ahmad shi ma ya faɗa yake ta bambancin musulmi da kafiri sallah ko hadisi ne mai da shi karin magana haka in kana so ka bambanta da arda ya zaman to kana sallah in baka sallah duk sauran aikin addinin musulunci in kana da kai da su duk matsayin ku da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam menene hukuncin matar da take hana mijinta ya yi wa ‘yan uwansa alheri kuma ko da ya kawo a bawa kowa amma ba za ta raba ba shi kuma ya kasa gane gaskiya eh ba ta kyauta ba mutuniyar banza ce eh dole a bar mazaje su yi alkhairi su kyautata wannan shine abin da ya dace shi kansa idan aka bashi ya rike to Allah zargin sa yake وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا in dai za a baka ka rike kai naka a karan kanka to abin zargi ne a wajen addinin musulunci to ba na tana ke da ba naki ba kuma kan ya same ki yan uwansa ya samu kuma ke ya iya saka ki amma ba wanda zai saka a cikin yan uwan shi Allah ya hada su wannan rasuwar ba za ta rabu ba har abada har alahira yan uwan shi ne da haka ki yi hakuri a kyautata muku ki zauna lafiya da kima yake ta arziki ko ba su ta arziki wannan yana abin da ya kamata Allah ya saka wa malam da gidan aljanna Allah ba mu gabaki ɗayan mu malam dan Allah so yana magana ne a sake magana akan bangaren mata ana surutu a sake yin magana akan bangaren mu na mata a kan surutu saboda yawanci ba ma jin abin da malam ke faɗi yaran da suka gaza da shekaru goma sha yawanci suke haddasa wannan surutun malam a yi musu magana idan da dama ma'aikansu to mun dafa shi kafin da insha Allah ta'ala da Allah wanda suke bangaren mata kuma yi magana tun a farko da Allah suke kokari suna kula da yaran su suna hana su surutu ko ina yanzu da na juya na kallo sai yara a nan gaban masallaci suna surutu ya kamata matan da aka nada bangaren mata suke kokari suna musu magana in an yi sun kifi a fita yarinya ta fita waje duk wata ta hana hada har uwar a fita su babu wani abu eh nan ma bangaren maza wanda suke mana surutu ya kamata a hana su in yaro tsaya zai saurari karatu a nan gaba ya saurara ba zai saurara ba babu alheri ji bai amfana ba bai bar wani ya amfana ba kuma dole ta zo ta zo ne dan ta amfana a tsaya amfana din ne riba zuwa guri alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين